أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث في كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته to insha Allah za mu dora akan darasinmu na suratul hashir muna nan a cikin aya ta 23 muna karatu game da sunayen Allah mafiya kyau a jiya mun yi darasi game da sunan Allah al-Quddusu abinda alƙudusu ke nufi shine tsarkakakke wadda ke da tsarki mun ji ayoyin alƙur'ani da suka bayyanar mana da cewa allah subhanahu wata'ala tsarkakakke ne ta kowace fiska babu wani aibi ko na ƙasa da yake zakke ma Allah subhanahu wa ta'ala. Allah ya tabbatar ma bayi cewa shi tsarkakakke ne dukkan halittun da suke sammai da kasai suna tsarkake Allah subhanahu wa ta'ala. Akwai wani yanki daga cikin bayi da suke jingina na ƙasa da aibi wa Allah subhanahu wa ta'ala mun ambaci daga cikinsu akwai yahudawa sun jingina ma Allah ta waya suka ce yadullahi maglula suka ce inna Allah faqirun suka ce uzairun ibnullahi nasara sun jingina ma Allah ta waya sun jingina ma Allah na ƙasa don sun jingina ma Allah ɗa sun ce almasihu ɗan Allah ne sarki ya tabbata ga Allah mushrikan larabawa sun jingina ma Allah na ƙasa ta hanyar jingina mishi ‘ya'ya suka ce mala'iku mata ne kuma ‘ya'yan Allah ne tsarki ya tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala Allah sai ya kirayi bayi da su dinga tsarkake shi safiya da marece kar su zam daga cikin waɗanda suke jingina mishi na ƙasa ko wani aibi ya ayyuhal ladina amanu zkurullaha zikiran kafira wa sabbihuhu bukuratan wa asila Allah ce ku dinga tsarkake Allah safiya da maraice ba Allah ya kiraye mu zuwa ga tasbihi ba kenan Allah ya kiraye mu zuwa ga tsarkake shi daga dukkan wani na ƙasa ko wani aibi ba to sai malamai suka ce tsarkake Allah subhanahu wa ta'ala ba zai yiwu ba ba zai samu ba a wajen bawa dole bawa har sai ya siffanta da tauhidi jama'a muna ji ko babu yadda za a yi wani ya iya tsarkake Allah subhanahu wa ta'ala tsarkakewa da ya dace da Allah subhanahu wa ta'ala dole har sai shi mai tsarkakewan ya zan yana bauta ma Allah ne a bisa doron tauhidi jama'a muna ji ko su yahudawa da nasara da mushrikan larabawa shirka da Allah da ya shiga cikin bautarsu wannan yasa suka jingina ma Allah irin wannan tawaya da wannan na ƙasa ‘yan uwa mun fahimta? saboda haka babu wani da zai ce shi zai iya tsarkake Allah face dole har sai ya zama ibadarsa ibada ce da ya gina ta akan tauhidi malamai suka ce babu yadda za a yi wani ya iya tsarkake Allah subhanahu wa ta'ala dole har sai ya gina ibadarsa akan ikhlasi shine yin duk abin da zai yi don Allah don neman yardan Allah jama'a muna ji wanda yake riya a cikin ibadodinsa ba zai taɓa iya tsarkake Allah ba duk abin da ka mallaka a rayuwa idan wani ya nuna abun bai dame shi ba bai kula abin da kake da shi ba kaga ai da kai da kayanka ba damuwarsa bane haka ne ko misali Allah shi ya saukar da alkur'ani alkur'ani maganan Allah ne maganan Allah sifa ce ta Allah Allah shi ya shar'anta a karanta alkur'ani Allah shi ya shar'anta a yi dabburi wajen karatun alkur'ani Allah shi ya rubuta ladan da zai ba wa masu karatun alkur'ani kai kuma sai ka zo ka ɗauki alkur'anin kana karantawa amma don ka burge ni ka yi wa Allah adalci ka kimanta Allah idan da kana ganin kimar Allah inda kana ganin kimar abin da Allah ke da shi ba za ka karanta littafinsa don ka burge waninsa ba duk da cewa abin da zai baka ya fi abin da waninsan zai baka haka ne ko ba haka ba saboda ka duk wanda ya ɗauki wani nau'i na ibada da Allah subhanahu wa ta'ala ya shar'anta a bauta mishi da shi sai ya yi riya a ciki to riyansa rashin ganin kimar Allah ne kuma rashin tsarkake Allah ya kawo haka jama'a mun fahimta in kana so ka burge ni sai ka je ka kwashe mun kwatamin gidana jama'a mun fahimta in kana so ka burge ni sai ka je ka wanke mun mota na ko ka share mun gidana amma ba za ka ɗauki abin da ba nawa ba kuma ka burge ni da shi ka yi adalci malamai suka ce babu yadda za a yi mutum ya iya tsarkake Allah subhanahu wa ta'ala sai in kuma zai bauta ma Allah da abin da Allah ya shar'anta mishi babu yadda za a yi mutum yana bid'a kuma ya iya tsarkake Allah yadda Allah ya cancanta a tsarkake shi zai yiwu domin zai je ya ɗebo wani karikicen da ba na Allah ba ya zo ya haɗa ma Allah duka kuma ya ce Allah ya bashi lada ya yi ma Allah adalci to sai malamai suka ce ko da kuma an share maka wannan hanyar abu na gaba shine ba za ka iya tsarkake Allah ba dole kai kuma sai ka zan mai tsarkakekkiyar zuciya ce jama'a mun fahimta sai ka zan mai tsarkakekkiyar zuciya kafin ka iya tsarkake Allah subhanahu wa ta'ala wani malami daga cikin malamin musulunci yace kaiton wanda ya nace ya ɗauka ma kansa burge mutane wajen kwalliyansa da adonsa ai jiya mun ba da misali ko idan kaga mutum ya kai hularsa ya ce a yi mishi wankin naira dubu ba ya yi ba ne don shi ya kalla ya yi ne a don mutane su kalla domin shi hular a kansa take kaga shi ba zai dinga ganin adon ba idan aikin riga ya yi ya yi ne don ya yi ado ma waɗanda yake mu'amala da su idan wani aiki ya yi wadda zai kyautata mishi kwalliyansa ya yi ne domin abokan hulɗansa da wadda za su gan shi su gani wannan malami sai ya ce kaiton wadda yake iya tsaftace kansa ya yi kwalliya don abokan rayuwarsa su ga kwalliyar amma ya gagara tsarkake zuciyarsa inda nan Allah yake gani jama'a mun fahimta annabi ya ce inna Allah la yanzuru ila ajsamikum wala ila suwarikum walakin yanzuru ila qulubikum Allah bai dubin jikunanku kai ne jiki ne kai siriri ne kai dogo ne kai gajere ne kai fari ne kai baki ne Allah duk bai dubi zuwa ga wannan a tattare da bawa walakin yanzuru ila qulubikum yakan duba zuciya ce jama'a mun fahimta idan mutum ya dauki alqur'ani zai karanta abinda Allah ke fara dubawa zuciyarsa yaya zuciyar take jama'a mun fahimta munafukai ai sun karanta alqur'ani munafukai ai sun yi qiyamul layli amma da yake zuciyar gurbatacciya ce wannan abin da suka yi na ibadan ya amfane su to Allah zuciya yake dubawa ashe wajibi ne akan duk wanda ya imani da Allah ya san wane ne Allah ya kyautata inda Allah ke dubi tattare da shi shine zuciya yadda zaka kyautata kwalliyarka idan an ganka a ganka tsab tsab to ka kyautata zuciyarka domin zuciya Allah subhanahu wata'ala yake dubawa jama'a mun fahimta idan zuciya ta tsarkaka to mutum yayi nasara a rayuwa domin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yake cewa a jikin gangan jikin dan adam akwai wata tsoka wannan tsoka idan ta kyautata to dukkan jiki ya kyautata annabi yace in ta gurbata dukkan jiki ya gurbata annabi sai ce ku saurara ku ji wannan tsokar ita ce zuciya kenan zuciya ita ce jagoran gangan jiki ko idan zuciya ta miƙa wuya dole dukkan jiki ya bi idan wani waje ya miƙa wuya zuciya bata miƙa wuya ba to shi ma zai dawo da baya jama'a mun fahimta Allah ya tabbatar da mu akan digadigan mu ya ba mu dama da iko na tsarkake Allah subhanahu wata'ala arma sai ka sake karanta mana aya bismillahir rahmanir rahim wallahu alladhi la ilaha illa huwal malikul quddusus salam assalamul mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir subhanallahi amma yushrikun Allah yace huwallahu shine Allah allazi la ilaha illa huwa wadda ba wani abin bauta da gaskiya sai shi al-maliku shine mai mulki al-quddusu tsarkakekke Allah shine mai tsarki assalamu assalamu ma'ana zu salamati Allah shine yake da cikakkiyar aminci kuma shi ke amintar da bayinsa jama'a mun fahimta wannan shine ma'anan assalam assalamu ismun lil mawsufi bis salama idan aka ce assalam suna ne da wadda ya siffanta da cikakkiyar aminci yake daukan wannan sunan jama'a mun fahimta idan an ce assalam shine amintacce wadda yake da cikakken aminci babu wani aibi ko na ƙasa da yake iya shafansa ta kowace fiska assalam shine wadda yake amintar da bayinsa jama'a mun fahimta? assalam suna ne na Allah subhanahu wa ta'ala. Assalam abin da yake bayyanarwa shine cikan aminci, cikan aminci. Manzon Allah sallallahu Alaihi wasallam yakan ce Allahumma, anta salamu wa minka salamu. annabi yakan ce ya Allah anta salam Allah kai ne assalamu wa minka salam kuma duk wani aminci daga wajenka yake zuwa Allah jama'a mun fahimta duk inda kaga aminci amincin Allah ne ya sako wannan amincin ma duk wanda ya samu aminci to wannan shine assalam jama'a mun fahimta zu salama assalamatu ash-shay'ul khali min al-uyub idan an ce assalama shine wani abun da ya wofanta daga aibubbuka abinda ba shi da matsala abinda yake tatacce tsarkakakke babu wata nakasa ko wani aibi ta kowane bangare to wannan shine assalamu banda Allah akwai wadda zai siffanta da wannan assalam سلام في ذاته سلام في صفاته سلام في أفعاله عن كل نقص وعيب وشر وظلم الله شيني السلام سلام في ذاته tsarkakacce ne amintacce ne kubutacce ne a zatinsa babu wani aibi ko na ƙasa ko wata matsala da za ta iya cimma zatin Allah subhanahu wa ta'ala banda Allah akwai wadda ya isa siffanta da wannan? salamu fi sifatihi sifofin Allah subhanahu wa ta'ala amintattu ne kubutattu ne babu wata hanya babu wani sashi ko bangare da wata nakasa ko aibi zai iya zakke ma wani sifa daga cikin sifofin Allah subhanahu wa ta'ala salamun fi af'alihi Allah shine assalam yana da cikakkiyar aminci a wajen ayyukansa jama'a mun fahimta duk abin da Allah zai tsara ko menene wannan abun Allah yakan sako wannan abun ne a cikin aminci an kulli naqsin wa aibin wa sharrin wa zulmin Allah bai taba shirya wani abu a shirye-shiryensa a ce akwai zalunci ba bai taba shirya wani abu a shirye-shiryensa a ce akwai zalunci ko kuma a ce akwai sharri baya cikin shirin Allah shi yasa ake ce mishi assalamu jama'a mun fahimta duk abin da Allah ya tsara yana tsara abin ne a cikin aminci cikakkiyar aminci duk abin da Allah ya sako ma bayi yana sako musu wannan al'amarin ne a cikin aminci kuma cikakkiyar aminci a duk abin da Allah zai tsara ya gudanar da shi baya gudanar da sharri kuma baya gudanar da zalunci kuma aibi da na ƙasa baya shiga cikin gudanarwan Allah subhanahu wa ta'ala wannan shine assalamu jama'a mun fahimta Abdullahi dan Mas'ud yace a farkon al'amari idan mun tashi tahiya a cikin sallah kunna idza kunna ma'a rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam fi salah yace idan mun kasance tare da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam a sallah sai mu dinga cewa assalamu alallahi min ibadihi assalamu ala fulani wa fulani فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقولوا السلام على الله فإن الله هو السلام yace idan mun zo tahiya sai mu ce assalamu alallahi aminci ya tabbata ga Allah jama'a mun fahimta annabi sai ce kar ku sake cewa aminci ya tabbata ga Allah sai dai ku ce aminci ya tabbata ga bayin Allah fa inna Allah huwa salam ai Allah shine amincin shi dama bayi da wata matsalar da yake bukatan a nema mishi aminci babu wata kamala da yake nema ya samu da har ake ne da za a nema mishi aminci in wa kun fahimta fa inna Allah huwa salam Allah shine ai assalam din in ana neman zaman lafiya Allahu huwa salam in ana neman kwanciyar hankali da biyan bukata Allahu huwa salam saboda ka shi bara a ce assalamu alallahi aminci ya tabbata ga Allah ba don Allah shine aminci Allahumma anta salamu wa minka salam sai dai aminci ya taso daga Allah zuwa kan bayinsa jama'a mun fahimta babu wani abu da ya shafi Allah subhanahu wa ta'ala wadda wannan abun kuma akan jingina shi zuwa ga sharri kuma a ce ya shafi Allah jama'a mun fahimta sai dai irin yadda muka yi bayani lokacin da muke bayani game da arrahmanu cewa wani lokaci wayansu jarrabawa sukan taso wa bayi na matsatsi na kunci na waɗansu fitintinu amma Allah ba yana nufinsu da sharri ne ko zalunci ba sai dai rahamar ce ta hukunta haka domin a kyautata al'amuransu jama'a mun fahimta mun karanta ayoyi da yawa na alkur'ani da suke nuni akan haka duk lokacin da bayi ka gansu a cikin damuwa ko a cikin kunci fari ne ko annoba ne ko talauci ne ko cututtuka ne to Allah ba yana aiko wannan jarrabawan a matsayin tsantsan sharri akan bayi bane a'a yana aiko shi ne a matsayin rahama ga bayi sai dai wadda abin ya taba shi in ya ji zafi sai ya ɗauke shi a matsayin sharri jama'a mun fahimta muka ba da misali kamar mutum ne ya karye a zo za a ɗora shi jama'a mun fahimta lokacin da ake ɗora shi ai akwai ciwo wani yakan buge hannun mai ɗorin wani yakan yi ihu ya yi kururuwa wadda bai san me ke faruwa ba idan ya ji ihun ko ya ji kururuwan sai ya ɗauka ana zaluntan wani ne alhalin kuma tausayi da ƙauna ake nuna mishi haka ne ko yan uwa to duk abin da Allah subhanahu wata'ala ya sako shi ga bayi duk abin da Allah subhanahu wata'ala ya hukunta shi mabayi yana hukunta wannan abun ne yana sako wannan abin ne a matsayin aminci ga bayi bayan Allah mun fahimta yana sako shi ne a matsayin aminci a cikin suratul sajda ƙurayshawa da suka matsa lamba wajen fada da addinin musulunci Allah sai ce bari mu fitine su da waɗansu jarrabawa a je a yi yaƙi a lallasa su mu ga ko da su gyara wala nuziqannahum min al'azab al'adana wala nuziqannahum min al'azab al'adana ku ji Allah sai ya ce wala nuziqannahum min al'azab al'adana Allah ya ce wallahi za mu ɗanɗana musu azabar kurkusa dunal azabil akbari kafin babban azaba na lahira za mu ɗanɗana musu a duniya a mamaye su a jarabce su a jefa su a fitina Allah me yasa da kai haka yace la'allahum yarji'un ko da su dawo kan hanya jama'a mun fahimta ashe duk lokacin da matsala ta taso matsalar kai ne kake ganin ta matsala shi Allah rahama yasa ya sako wannan jarrabawar domin ya mai da kai kan hanya ai mu bayyanci wannan a cikin kissar annabi kidir tare da annabi musa alaihi salatu wassalam kidir annabin allah ne lokacin da allah ya tura annabi musa alaihi salatu wassalam ya je ya yi karatu a wajen kidir to suna tafiya sai waɗansu abubuwa suka faru wadda Allah subhanahu wata'ala ya sanar da shi annabi kidir amma annabi Musa bai san me ya faru ba jama'a mun fahimta daga cikin abin da ya faru sun taso sai suka iso bakin kogi suna jiran jirgin ruwa ya zo ya ƙetara da su to sai ga waɗansu miskinai waɗansu fakirai da suka yi kuɗi-kuɗi suka sayi kwale-kwale suka sayi jirgin ruwa suna safara a cikin ruwa don neman abinci to da suka ga kidir sai suka gane shi to sai suka rage musu hanya ga annabi musa ga kidir ga almajirin annabi musa alaihi salatu wassalam a cikin kwale-kwale mun gane ko fanɗalaka hatta idza rakiba fi safinati
إذا ركبا في السفينة خرقها قال أخرقتها لتغرق أهلها لقد جئت شيئا إمرا Allah ya ce fanɗalaka annabi Musa da annabi Khidir he suka tafi hatta idza rakiba fi safinati har ta kaima sun je sun shiga cikin jirgin ruwa qaraqaha annabi Khidir sai Yahuda wannan kwale-kwalen da aka rage musu hanyar jama'a kuna fahimta hatta idza rakiba fi safinati qaraqaha sai ya burma kwale-kwalen ya dubi wani gefe sai ya kula ta kala sai annabi musa ya ce mishi a harakataha litugurika ahla laqad ji'ta shay'an imra yace ya daka burma musu kwale-kwale yaya zaka burma musu jirgin su karshe ya je ya halakar da mutane laqad ji'ta shay'an imra lalle ka zo da babban al'amari wanda bai dace ba jama'a mun fahimta to karshe da tambayoyi suka yi yawa annabi musa alaihi salatu wasalam ya gagara haƙuri ya bari a je a baje mishi wannan ilimin ƙarshe kidir sai ya ce to tafiyar ba za ta yiwu tsakanina da kai ba amma bari na yi maka bayani dalla dalla na abin da ya faru sai ce an masafinatu أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها فأردت أن أعيبها وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا sai ya ce an masafinatu amma wannan kwale-kwale da kaga na burma har kake zargina a kai fakana li masakin ya amaluna fil bahar wannan kwale-kwale wannan jirgin ruwa na waɗansu miskinai ne fakirai wadda ba su da ƙarfi ya amaluna fil bahar wadda suke safara a cikin teku domin samun abinci mun gane? wa kana wara'ahum malikun to Allah ya sanar da ni can gaba inda za mu wuce akwai wani sarki ya akuzu kulla safinatin gasban da yake kwace duk wani jirgin ruwa da ya gani mai kyawu a matsayin kwace jama'a kun fahimci ayan da kyau amma safinatu yace amma wannan jirgin ruwa da ka gana burma shi da ka gana bula shi har kake zargin cewa zan halakar da mutane fakana li masakina ya'maluna fil bahr jirgin ruwan na waɗansu miskinai ne na waɗansu fakirai ne da suke aikin kwadagonsu aikin neman kuɗinsu a cikin wannan tekun wa kana wara'ahum malikun to idan jirgin ya wuce can gaba akwai wani sarki yau ya fito operation jama'a kun fahimta aikin da yake yi sai ya fito ran gadi sai ya zo bakin tekun tunda ya san akwai masu jiragen ruwa to sai ya tsaya duk wanda ya zo da jirgin ruwa mai kyawu sai ya kwace duk wanda ya zo da jirgin ruwa mai kyawu sai ya kwace to Allah ya sanar da annabi kidir cewa akwai wannan sarkin a can gaba idan an tafi da jirgin nan lafiya kalau wannan sarki zai kwace wannan jirgin Allah sai ya maki da umarni ya bula jirgin idan sarkin ya ganta a bule zai karɓe ta ne? jama'a kun fahimta? yanzu wannan jirgi da aka bula wadda bai san sirrin karatun ba ina zai dauka an cuce su ne amma an cuce su ne ko an taimake su ne a bata jirgin shi yafi ko a je a yi fatin jirgin to duk abin da kaga Allah ya shirye wa bayi ko da ka ji abun da ɗaci wallahi alkhairi Allah ya aiko jama'a mun fahimta annabi Musa alaihi salatu wasalam da yake shi ma bai san me ya faru ba da yake a zahiri ya ga an yi barna sai ya yi zargi jama'a mun fahimta to amma tun da Allah ne ya ce a hudata ai kun ga hujin ya zama musu alkhairi haka ne ko ba haka ba assalamu kenan duk abin da zai shirya ko da ka ga abin ya zo da zafi ko da ka ga abin ya zo da ɗaci to Allah ya shiryo abin ne a matsayin aminci mabayinsa amma ba ya shiryo musu sharri ko wani abun da zai cuce su bane jama'a mun fahimta shi yasa shi ka'ida Allah ba a jingina mishi sharri jama'a mun fahimta babu wani abu da zai maka zafi abin ya addabe ka ya fitine ka ka ambaci abun da sharri kuma ka jingina ma Allah idan ka lura da wannan aya da muka karanta na Khidir da Annabi Musa alaihi salatu wassalam da ya fasa kwale-kwalen ai a zahiri a zahiri gashi ai ya fasa kwale-kwalen ko amma safinatu fakanat limasakina ya amaluna fil bahri fa aradtu an aibaha duk da Allah ne yace mishi ya kula sai bai ce fa arada rabbuka an aibaha ubangiji ne ya nufi na kula ta ba saboda tunda a zahiri barna aka yi sai bai jingina ma Allah ba sai ce fa aradtu an aibaha jama'a mun fahimta can gaba kuma da suka je suka daga katangan miskinai suka daga katangan marayu ba aikin alkhairi bane to nan kuma sai ce fa arada rabbuka jama'a mun fahimta saboda wancan taimako ne agaji ne aikin alkhairi ne to nan kai tsaye sai ya jingina shi ma Allah fa arada rabbuka an yabluga ashuddahuma ka an yablugha ashuddahuma wa yastakhrija kanzahuma rahmatan min rabbik wa ma fa'altuhu an amri dhalika ta'wilu ma lam tastati alayhi sabra to da yake aiki ne na alkhairi akai wadda al'amari ne abin yabawa kai tsaye annabi khidir sai ce fa'ara da rabbuka an ya buluga a shuddahuma wa ya stakrija kan zahuma rahmatan min rabbik amma da yake kula kwale-kwale ne domin duk wanda ya gani in bai san me Allah ya shirya ba ai zai ga barna aka yi ko to nan sai ya ce fa'arattu an aibaha jama'a mun fahimta ai ko can annabi ibrahim alaihi salatu wassalam da ya zo yake yabo da jinjina ma Allah sai ya ce allazi khalaqani fa huwa yahdin fa huwa yahdin wallazi huwa yut'imuni wa yasqin wa idha maridtu fa huwa yashfin Allah ya ce allazi khalaqani fa huwa yahdin Allah shi ya halice ni shi zai shiryar da ni wallazi huwa yut'imuni wa yasqin kuma Allah shi ke ciyar da ni shi ke shayar da ni sai ce wa fa'iza maritu fa huwa yashfin in na yi rashin lafiya bai ce in ya samu rashin lafiya ba al'adabu ma Allahi wa idza maritu fa idza maritu fa huwa yashfin bai ce fa idza amradani fa huwa yashfin in ya sa mun ciwo shi yake warkar da ni saboda wani abu ne mai radadi da ba shi da dadi sai ce in nayi rashin lafiya shi yake warkar da ni jama'a mun fahimta ana so kullum musulmi ya zama yana da ladabi ma Allah jama'a mun fahimta assalam duk abin da Allah subhanahu wa ta'ala ya shirya ya tsara abun na gudana ne a cikin aminci Allah kuma shine assalamu wadda yake da tsantsar aminci cikakkiyar aminci ta kowane gefe ta kowane bangare na ƙasa baya cimma Allah subhanahu wa ta'ala assalam assalam addinin da ya zo raɗa mai suna sai ya sa mishi al-islam al-islam ma'khuzun min as-salam shi ma al-islam sunan an ciro shi ne daga cikin assalamu yanzu in ka fahimci assalam da muka yi bayani kana jin sunan musulunci ka san addini ne ba matsala saboda tsarin assalam ne yanzu muka ce duk abin da ka gani in dai shiri ne na Allah abun na cike da cikakkiyar aminci to sai aka ce al-islam al-islam ma'khuzun min as-salam shi yasa inda zaka kewaye musulunci ko guri daya ba za ka taba samu certificate na ka cuci wani ba in an cuce ka ma a musulunci sai dai kaga ana ce ma ka yi haƙuri wala in sabartum lahuwa khairul lisabirin idan an cuce ka sai a ce maka idba billati hi asan ka mai da martani ba fa da mai kyau ba da abin da yafi kyau assalam yanzu idan ka fahimci wannan addini wani zai ma wani keta ba yadda za a yi wani ya cuci wani in dai musulmi ne suna ƙarƙashin lemar musulunci face dole sai sun fice tukunna su yi wannan abun tukunna su dawo ƙarƙashin inuwar lemar amma ba da izinin musulunci aka yi wannan abin ba jama'a mun fahimta ba wadda zai cuci wani ba wadda zai damfari wani ba wadda zai zalunci wani ba wadda zai haɗinci wani dole sai in yayi tawaye wa musulunci amma in yana mai biyayya ba zai yi wannan zaluncin ba jama'a mun fahimta addinin mu sunan shi al-islam al-islamu min salam al-qur'ani da Allah ya saukar Allah sai ya ce yahdi bihi يهدي به الله سبل السلام يهدي به الله من اتبع رضوانه يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم da Allah ya zo yana siffanta alkur'ani da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam Allah sai yace qad ja'akum min Allah nurun wa kitabun mubin Allah yace albishirinku ga wani haske ya zo muku daga wajen Allah ga littafi mabayyani shine alkur'ani ya zo muku daga wajen Allah Allah sai yace yahdi bihi Allah man ittaba'a ridwanahu ay yahdi Allah bil qur'ani man ittaba'a ridwanahu Allah sai yace Allah yakan shiryar yakan nusar da waɗanda suke bibiyan yardan Allah abinda Allah ke so shi za su yi abinda Allah ke so shi za su yi abinda Allah bai so sai su bashi to waɗanda suke bibiyan wannan hanyar da Allah ke so Allah zai shiryar da su Allah ina da kai su yace subulas salam hanyoyin aminci jama'a mun ji wai qur'ani an ce ya jagorance ka ne domin ya kai ka subulat salami subulat salami wa'ancan hanyoyin aminci inda ake samun natsuwa da kwanciyar hankali malam duk inda ka ga bawa duk inda ka ga bawa ya ratse akan hanyar Allah to anan matsaloli da fitintunu suke tasowa jama'a mun fahimta saboda haka alqur'anin Allah yace yana shiryaswa da wannan alqur'anin wadda yake bibiyan yardan Allah ma'ana wadda abinda Allah ke so shi zai yi to da haka Allah zai kai shi subulas salam hanyoyin aminci ashe kenan inda mutum yake babu aminci yanzu za a kai shi hanyoyin aminci jama'a mun fahimta inda za mu yi ta karanta alqur'ani da ka ga duk inda Allah yace ka zo sai ya ce maka zan kai ka wajen aminci duk inda ya ce bari sai ya ce don za ka shiga cikin fitina na ce ka bari ne don ka zauna a cikin aminci jama'a mun fahimta shi yasa ita ma aljanna Allah ya sa mata darus salami darus salam ita ma in za a shiga udukuluha bi salam komi na Allah salam jama'a muna fahimta tun da shi assalam tsare-tsarensa cike suke da aminci shi ne mai amintarwa babu na ƙasa ko aibi a sifa ta Allah babu na ƙasa ko aibi a zati na Allah babu na ƙasa ko aibi wani suna daga cikin sunayen Allah babu na ƙasa ko aibi a wani aiki daga cikin ayyukan Allah babu na ƙasa ko aibi a cikin wani abu da Allah ya tsara domin ya gudanar da shi akan bayinsa jama'a mun fahimta assalam yanzu yadda kake kyafta ido inda za ka tambayi likitocin ido ka tambaye su sau nawa kake kyafta ido a kowane ini in sun gaya maka sai aka ce inda Allah ya barka ka dinga jin kyaftawan hankalinka yana komawa kan kyaftawan kyaftawan kadai ba zai barka ka zauna lafiya ba amma sai ka kyafta kai ma baka san ka kyafta ba jama'a mun fahimta inda duk kyaftawan zaka ji shi kamar an taba ka duk kyaftawar zaka ji shi kamar an taba ka wannan kyaftawan kawai zai hana ka rayuwa mai daɗi assalam kenan jama'a mun fahimta assalam malam idan da mun san Allah in da mun san Allah za a guji Allah duk abu da ya shafi Allah daga ar-rahman ne sai ar-rahim al-malik sai al-quddus sai su assalam sai su al-mu'min duk alkhairi ne mahab tsantsan alkhairi Allah subhanahu wa ta'ala sai ya sanya mana gaisuwarmu a tsakaninmu musulmai ita ma salam don Allah ba abin burgewa a cikin wannan abu akwai assalam sai ka ce alaikum asalin sallamar kenan sunan Allah assalam gaisuwar assalam gaisuwar 'yan aljanna yau mai tahiyyatun yau mai yalƙaunahu salam tahiyyatuhum yawma yalqawnahu salam gaisuwar da za su yi a cikin gidan aljanna in sun gamu da Allah salamu alaikum assalamu alaikum assalamu alaikum
سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقب الدار wal mala'ikatu yadkhuluna alaihim min kulli babin yan aljanna suna cikin aljanna suna gaisuwan su assalamu alaikum assalamu alaikum to duk lokacin da mala'iku suka shigo ta kofofin gidan aljanna in sun ga yan aljanna su ma sai su ce musu assalamu alaikum shi ma Allah yakan ma yan aljanna sallama salamun qaulan min rabbir rahim قولا من رب رحيم kun ji dai komai salam ko to sai ce gaisuwar mu mu dinga yin assalamu alaikum har yau mafi yawan al'ummar musulmai ba su san manufar sallama ba assalam yanzu tun da mun san ma'anan assalam kawai in ka ce wa mutum assalamu alaikum ai ya kamata ka hararo mai ka gaya mishi ko aminci natsuwa alkhairi duka ka nema mishi shi yasa babu yadda za a yi ka zo ka ce wa mutum assalamu alaikum bayan ka mai sallama kuma ka cuce shi baka fahimci sallama ba jama'a mun fahimta in dai assalam shine cikakken aminci kuma suna ne na Allah kukuta daga duk wani aibi da tawaya kukuta daga duk wani zalunci da sharri to shi yasa sai aka rubuta ma duk lokacin da ka zo gida sai ka ce assalamu alaikum ko aka zo gidanka aka ce assalamu alaikum sako mai sallaman yake isar maka babu komai ka fito hankalinka a kwance sakon sallama kenan jama'a mun fahimta duk lokacin da mutum ya zo kofar gidanka ya yi sallama assalamu alaikum to wai yana gaya maka ka fito salum alum hankalinka a kwance akwai amana tsakaninka da shi shi yasa sai aka wajabta maka kai ma ka mayar mishi don kar shi ka kubuta daga sharrinsa kai kuma ka zo ka cuce shi sai aka ce kai ma dole ka mayar in ka ce mishi wa alaikum salam to kun kulla wani yarjejeniya ba cin amana tsakaninku jama'a mun fahimta idan ka zo majalisi sai ka ce assalamu alaikum sai suka ce wa alaikum salam sai ka zauna sallamar da ka musu ka isar da aminci ne tsakaninsu ka ɗora ma kanka ne dole dole ko gulman wani ba da ka yi abun ba saboda ka nemi aminci ma duk wanda yake wannan wajen jama'a mun fahimta kun ga ai ba mu gane sallama da kyau ba shi yasa babu yadda za a yi barawo in zai shiga gidanka ya ma sallama domin daga inda ya ce assalamu alaikum to ba da ma ya ma sata jama'a mun fahimta daga inda ya nemi wannan aminci a kanku ku masu gidan to kuma babu dama ya ɗauki kayan ku kun ga ai da sauran wajen fahimtar sallama to wani sai ka samu har cewa yake in sallama ne da mu yi amma ban da sallaman ma shi kenan kawai ana faɗa ne fa ana gaba wai to tunda su musulmai ne za su yi sallama kana mai sharri yana ma sharri me amfanin sallama dama aminci kace nema mishi kai kuma bai kubuta daga sharrin ka ba kai ma kana nema yana nema maka aminci ne amma baka kubuta daga sharrin sa ba sallama ya yi amfani? to idan wani ya shigo cikin masallacin nan sai ya mana sallama to yana isar mana da sako ne ba zai cuce mu ba jama'a mun fahimta idan muka amsa mai sallama mun gaya mishi ya zo ya zauna hankalinsa a kwance to yanzu ya kamata wadda zai harbe kai zo yi maka sallama wadda zai ma 419 ya kamata ya zo yi ma sallama kaga dole sai ya zama akwai karancin fahimtar sallama to shi yasa Allah sai ya rubuta mana sallama ai shi yasa malamai suka ce kai kai sallaman sunna ne amma a mayar maka dole ne kun san sirrin saboda in na zo na same ka dan wuce in ban yi sallaman ba ba dole bane tunda ba zama zan yi da kai ba ai zai yi ma ba za ka sake gani na ba to amma in dai da mu yi wani hulɗa da kai na ma sallama to dole ka miyar saboda kar ka cucen kar in cuce ka jama'a mun fahimta yanzu in wani ya zo zai wuce ba dole dole bane sai ya mana sallama sunna ne ya mana wataƙila zai wuce ya tafi abunsa ne kun ga in ya tafi kam dama ai ba cutar mu zai yi ba to amma in zai shigo tsakanin mu ya zo ya zauna tsakanin mu ko mu ya mana sallama to dole mu mayar mishi da sallama shi yasa ai annabi yake cewa a hadisi malam albani ya hassana hadisin annabi yace man bada'a bil kalami qabla salami fala tujibu duk wanda ya fara magana ya iya fara da sallama annabi ya ce ku yi banza da shi ma'ana kar ku amsa maganan da yi jama'a mun gane wai alama ne na wadda ya zo ya fara magana bai yi sallama ba to alama ne na ya zo ya cuce ka ne amincin ka shine ma sallama yana maka sallama to yanzu in ya cuce ka laifi biyu na farko Allah ya hana ya cuce ka ya cuce ka na biyu kuma ya maka alkawari zai amintar da kai sannan ya zo ya cuce ka jama'a mun fahimta saboda haka kace in ya zo ya fara maka sallama jama'a mun gane in zai wuce ne ba can ba can mishi ba to amma in ya zo zai yi magana da kai aka ce ya fara da sallama to farawansa da sallama ya nuna cewa ya zo da aminci ne ya zo da zaman lafiya ne ya zo da nagarta ne bayan Allah muna fahimta kai ma kuma yana ma sallaman sai aka ce to kamar mishi to dukan ku biyu kun amintar da junanku daga sharrin kanku jama'a mun fahimta yanzu ku duba irin yawan sallaman da muke yi amma ku dubi abin da yake faruwa a tsakaninmu ai ya nuna mu ma bamu san sallamar ba jayyid ka duba yadda ake buga sallama amma ka dubi yadda abubuwa har yanzu sun gagara daidaituwa tsakanin musulmai akwai hadisin muslim hadisin abu huraira annabi yace a hadisin ku saurara ku ji annabi yace wallazi nafsi biyadihi na rantse da wadda raina ke hannunsa annabi sai ce la tadkhulul jannata ba za ku shiga aljanna ba hatta tu'minu sai kun yi imani da Allah sai ya ce wala tu'minu kuma ba za ku yi imani da Allah ba hatta tahabbu har sai kun kaunaci junanku na farko ya ce ba za ku shiga aljanna ba sai kun yi imani sai ya ce kuma imani ba zai tabbata a zuciyarku ba har ya amfane ku har sai kun ƙaunaci junanku sai annabi ya ce awala adullukum ala shay'in idza fa'altumuhu tahabbtum to bana nuna muku wani abun da in kun rike shi za ku so juna ba tunda idan mun so junan ai shine matakin samun imani ko idan mun samu imani shine matakin shiga aljanna ko sai ce to bari in ba ku laƙani na abin da zai sa ku samu soyayya sai ce abshu salama bainakum ku yada sallama a tsakaninku to in ka gane ma'anan da muka ambata a baya ku yada sallama a tsakaninku saboda in na zo gidanka na yi sallama in ka zo gidana ka yi sallama na zo majalisinku na yi sallama ka zo majalisinmu ka yi sallama ina ce babu cuta ba cutarwa to in ba cuta ba cutarwa akwai soyayya ko babu to idan kuka tsare sallama kun tsare amincin junanku in kun tsare amincin junanku to da ku samu soyayya a tsakaninku in soyayya ta samu a tsakaninku imani zai tabbata a zuciyarku idan imani ya tabbata a zuciyarku da ku shiga aljanna mun bai da ku ban fita ba to amma na zo na maka sallama in kun kai ko 20 duk har ma mun yi hannu amma na shiryo damfara ne zan cuci wani Allah ya sauke sallama ta yi amfani kuna zaune da mutum ya zo assalamu alaikum wa alaikum salam kun gaisa ya wuce yana wucewa kun fara gulmansa kun amintar da shi jama'a muna fahimta annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce har sai kun so juna sirrin son junan shine yaɗa sallama a tsakani bayin Allah ga wani hadisi al-Imam al-Bukhari ya fidda hadisin hadisin Abdullahi bin Amr annabi yake cewa al-muslimu المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده النبي يقول مسلمي المسلم akwai alif da lamun ko asalin musulmi musulmin da shi ne musulmi abun Allah annabi sai ya ce man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi shine wadda musulmai suka kubuta daga sharrin harcensa da hannunsa bari na sake maimaita mana hadisin al-muslimu musulmi ba ana ce akwai musulmai ba to yanzu wadda za a kirga shi a ce wane musulmi ne annabi ya ce man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi shine wadda jama'ar musulmai suka kubuta ba sa cutuwa daga sharrin harcensa ba sa cutuwa daga sharrin hannunsa jama'a mun fahimta baya zagin su baya musu kazafi baya gulman su baya annamimancin su baya rada musu miyagun suna bayi fadin abin da zai cutar da su hannunsa baya dukan su hannunsa baya satan kayan su hannunsa baya mummunan aikin da zai cutar da su annabi sai ya ce to wannan musulmin shine musulmi wadda musulmai suka kubuta daga sharrin hannunsa harshensa da kuma hannunsa jama'a muna fahimta to galibin masu fassara hadisin sukan takaita hadisin ne a yadda muka yi wannan bayanin shine wadda musulmai suka kubuta daga sharrin hannunsa da sharrin harshensa to ma'anan hadisin kuma ya zarce wannan wajen jama'a mun fahimta abinda hadisin ke nufi musulmi shine wadda musulmai suka kubuta daga sharrin harkansa da sharrin hannunsa to ba lallai sai ya zage ka ba ba lallai sai ya saci kayanka ba idan ya fita waje ya yi laifi aka zage ka shi ma baka kubuta daga sharrinsa ba jama'a mun fahimta kamar sai ya je cuci wani arni jama'a mun fahimta arnan sai ya zage musulmai to wannan musulmin kai ya cuce ka ya cutar da kai ya cuce ni ya cutar da ni sannan cutar da mu da ya yi ya fi ya zo ya cutar da kai kai kaɗanka jama'a mun fahimta domin idan ya je ya yi barna a waje duka al'ummar musulmai ta shafa amma in a cikin gida ya yi kai kaɗai ta shafa yanzu inda wani zai ma laifi a nan masallaci sai ka zo ka ce mun wane ya ma laifi jama'a mun fahimta amma idan ka je ka cuci wani a wajen musulmai shi musulmai zai ce sun cuce shi domin al'adar mutane idan jinsi suka yi laifi jinsin kawai shi yake kallo baya kallon ɗaiɗaiku jama'a mun fahimta da kyau saboda haka idan ɗan sanda ya cuce ka sai ka ce 'yan sanda ba za ka kama sunan wanda ya cuce kan ba sai ka ce 'yan sanda azzalumai ne to ɗan sandan da ya yi zaluncin ya cuci adilin ɗan sanda ma kun gane magana akwai hisabi tsakaninsa da ɗan sandan da ba azzalumi ba domin ya ja musu zagi kamar ba ku gane ba kun gane ko to abinda hadisin ke nufi musulmi shine wadda musulmai suka kubuta daga sharrin harkansa da hannunsa ma'ana baya ja musu zagi baya ja musu abin da bai cutar da su mun gane da kyau yanzu idan mutum misali sai ya tafi kano sai ya yi dacen gida sai ya yi aure aka karrama shi aka mutunta shi aka nuna mishi gata in ya zo sai ka je yana ai aure a kano kaza ba ku ja ka ake cewa in mutum ya je gyambu kaza kaza ba saboda haka auren gyambun auren gyambun sunan gyambun ne kawai da yake ya je gyambu saboda haka idan ya dawo gida ba zai yi hukunci ma gidan da ya aure ba sai ya yi hukunci wa gyambu gaba ɗaya haka ne ko baka ba kun fahimta wannan haka al'adar mutum take saboda haka kowane ɗayan mu ambasado ne na addinin musulunci ka tsare kofar ka kar a zagi musulunci ta windon ka kar a zagi musulunci ko a zagi musulmai ta windon ka idan ka je ka cuci waɗansu sai aka ce to ba ga sunnan ba to ba ga ahalu sunnan ba to yanzu kai ka buɗe wa manzon Allah baraka a ci mutuncin sunnarsa saboda ka duk lokacin da ka je za ka ci bashi ka kana tuna zaka biya bashin ka kuma tuna fa kai ahlus sunna ne wannan bashi idan baka biya ba za a baci sunna za a baci ahlus sunna jama'a mun fahimta saboda haka idan a cikin gida ne mu ne yan bauchi wannan yayi kaza sai a ce ai wane kaza wane kaza amma in muka yi laifi ma dan wajen bauchi in ya tashi maganan yan bauchi shi zai ambata to wanda yayi laifin ya cuce mu dukan mu yan bauchi jama'a mun fahimta annabi yace al muslimu man salima al muslimuna min lisanihi wa yadihi musulmi na kwarai shine wadda musulmai suka kubuta daga sharrin harcensa da hannunsa ko da shi bai cuce su ba to kuma ba zai ja musu bakin jini a ɓace su ba idan ya je ya dawo bakin jini aka ɓace su sun kubuta daga sharrinsa ba su kubuta ba mun fahimci maganar da kyau abinda mutane suke dubawa kenan wajen mu'amalantan kowane irin jinsi saboda haka kowane ustaz daya yana wakiltan ustazai ne haka ne ko baka ba baka ji idan wani malami yayi ba daidai ba sai ka ji an kama maganar malamai duka to wannan al'adar mutum ne jama'a mun fahimta to wannan hadisi ɗaya daga cikin saƙon da yake isar mana shine mu'amintar da al'ummar musulmai duka kar mu je mu yi wani abu da zai cutar da su ko dai kai tsaye ka je ka cutar da ɗan uwanka musulmi ta hanyar jefa mishi wata mummunar magana wadda za ta cutar da shi ko amfani da lafiyarka da hannunka wajen ka cutar da shi ko kuma ka je ka tsokano abin da zai zo ya cutar da shi annabi ya ce to nagartaccen musulmi shine wadda ya kubutar da musulmai daga sharrin hannunsa da kuma sharrin harcensa wannan bayani jama'a mun fahimce shi to shi ne man salimal muslimun assalam kenan yanzu wadda yake bisa tsarin wannan addini a same shi bakin azzalimi Allahu huwa salam tunda Allah assalam ne ba zai yi wa addinin da ya yarda a yi kuma a ce addinin baya cike da aminci ba ba zai yi wa addinin da ya yarda a yi kuma a ce addinin baya cike da aminci ba jama'a mun fahimta duk inda kaga rashin aminci to su jama'ar da suke rayuwa a ƙarƙashin lemar su ne suka lakato abin da suka lakato amma tsarin da aka basu shine a jasu zuwa ga tafarki na aminci jama'a mun gane wallahu ya da'u ila daris salam wallahu ya da'u ila daris salam wa yahdi man yasha'u ila siratin mustaqim wallahu ya da'u ila daris salam Allah yana kira zuwa ga darus salam gidan aminci ba gidan aljanna ba kenan kai kawai yadda ka saba jin labarin aljanna to ko a duniya idan ka bi tsarin Allah za ka rayu ne a cikin aminci jama'a mun fahimta saboda ka mun fahimci Allah assalam ne sunan Allah assalam ne sannan Allah tsarkakakke ne daga kowane irin aibi da na ƙasa sifofin Allah tsarkakakku ne daga kowane irin tawaya ayyukan Allah tsarkakakku ne daga matsala ko wani tawaya sannan abin da Allah ya shirya wa bayi ya shirya musu alkhairi ne a cikin aminci wannan ke nuna cewa inda za mu siffanta da abin da Allah subhanahu wa ta'ala ya shar'anta mana ai kun ga za mu rayu ne a cikin aminci ko Allah ya tabbatar mana da aminci duniya da lahira idan Allah ya kai mu gobe sai mu zo mu shiga almu'minu fa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik amin amin amin